أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adibatu nabawiyya fi adabil hayati nabiyya annabi sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi a shafi na 165 man dakhalu fil islam hadithan الهدية التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشاعر المعروف كعب بن زهير كان في أهل المصطفى صلى الله عليه وسلم شعراء وفصحاء وبلغاء مسلمون كثر كما كان هناك أيضا من الفصحاء والشعراء من يصر على الكفر محاولا إذاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأبيات من الشعر وقد كان كعب بن زهير أحد هؤلاء الشعراء وقد أسلم أخوه بجير ولما أحس زهير بالحقد والكراهية لدخول أخيه في الإسلام كتب شعرا سيئا وعندما قرأه بجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لأصحابه من لقي منكم كأبا فليقتله فإني قد أهدرت دمه من الآن فأرسل بجير إلى آه إليه خطابا يهذره فيه وينصحه فلما بلغ كعبا الكتاب آه ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان في هادره من عدوه فقالوا هو مقتول فلما لم يجد من شيء بدا آه بدا قال قصيدته التي يمده فيها رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فيها خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه ثم خرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جحينة كما ذكر لي فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشار له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا رسول الله فقم إليه فاستع منه فذكر لي أنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه فوضع يده في يده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه فقال يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن من آه منك تائبا مسلما هل أنت قابل منه إن أنا جئتك به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أنا يا رسول الله كعب بن زهير قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله دعني وأدو الله أجرب أنكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه جاء تائبا نازئا أما كان عليه قال فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار فلما سنع به صاحبهم لما سنع به صاحبهم وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير فقال في قصيدته التي قال فيها قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسول لنور يستداء به مهند من سيوف الله مسلول وكما نرى في الحديث الشريف السابق فعلى الرغم من أنه عاد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الوقت إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل رجوعه عن غيه وصفح وعفى عنه بل أهداه بردة نبوية شريفة مباركة a cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba kyauta akwai waɗanda suka shiga musulunci sabbi wato kaga kenan yanda an mutum ya musulunta ake ba shi kyauta ba wani sabon abu bane waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba waɗanda suka musulunta kyauta wato sai ya ce wato kyautar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ita ga mawaki wanda ake kiran shi Ka'ab bin Zuhair to in an ce waka dai kun san wakar da ake yi ba mai ganga bane ko na ba ta tsaya ana bayani ba ba na irin su dan kwairo shine da hausa yake cewa waƙe ko yawa da hausa shine waƙe eh shi shi suke yi babu ganguna babu jita babu na kalangu babu rawa na yawa bayanai ne na ilimi na hankali wasu ma na tauhidi wasu ma karatu ne irin yadda a ƙasar hausa aka samu malamai wanda suka yi ta yin wannan wa'azi kamar irin kamar gangar mu'azu na kamar waƙar aliyu na mange na ga su nan ga su nan wa'azi ne na in lokacin rikicewar duniya in ya kusanto kowa zai sani na yara manya sun bar gaskiya malamai kuma sun take sani na ina nan haka haka karatu ne ba wai abin nan to mala yace a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mawaka akwai masu fasaha akwai masu balaga da yawa musulmi yace kamar yadda akwai masu mawaka masu fasaha kuma amma ba su musulunta ba to cikin waɗanda ba su musulunta ba suke kokarin kuma cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa akwai ka'abu dan zuhair wato ɗaya daga cikin kuma mawaka ne shahararru amma ɗan uwansa wanda ake kiran shi buzair shi ya musulunta lokacin da ka'abu dan zuhair ya ji ɗan uwansa buzair ya musulunta sai ran shi ya ɓaci ya ji haushi ya ɗan sa ɗan uwansa zai musulunta shi yasa sai ya je yi wasu baitoci yana zagi yana yin yana yin zambo ga dan uwan yana yin zambo ga musulunci shi dan uwan da kanshi yazo ya karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kani dan uwana irin wato waƙoƙin da yayi manzo Allah bai ji daɗi ba manzo Allah ya baci sai manzo Allah ya ce to duk wanda ya haɗu da Ka'ab a cikin ku na ba da dama ya kashe shi a yanzu wannan duk wanda ya haɗu da Ka'ab a ciki manzala ya ce na ba da izini a kashe shi ni na halatta jininsa na ba da jininsa kowa ya kashe shi lada ma zai samu daga yanzu dan uwan da ya ji wannan bayani shi da ya karanta wakan sai gaban shi yawa da ya san dan uwan shi kawai ya zama gawa ya san inda an gan shi za a kashe shi to sai in uwan ta kaya ya sa shi sai ya aika wa dan uwan da bayani wasiƙa shato laifa ka shiga uku kaji kaji kaji kaji kaji abin da ya faru da haka yanzu kai duk inda aka ganka na kashe ka za a yi lokacin da littafinsa ya zo abin ya dame shi ya rasa inda zai shiga kafiran kusa da shi ma suka ce ai da annabi ya ce a kashe ka ka mutu kawai na nufin nan ba inda ka shiga inda aka ganka abin ya tsorata ya rasa inda zai yi suna can ma suna kiran shi kawai ka zama gawa kawai kai haƙuri shi ne sai ya rasa yadda zai yi sai ya rasa yadda zai yi shi ne sai ya zauna ya yi waƙa ya yabi manzan Allah wato zai gyara zai gyara wancan abin da ya yi ya yi waƙe ya yabi manzan Allah sallallahu sallama ya nuna yadda yake tsoro a ciki ya nuna yadda ba yadda zai yi lalle yana neman gafara a yafe masa shine sai ya tashi da kansa ya kama hanya ya tafi madina ya akwai wani abokin shi a madina sai ya je cikin dare ya sada sai ya sauka a gidan shi ya ga masa sauka ji kaji abin da yake ciki shine sai ya ce ya gaya masa wayan da zai ya ce ka yi ka sara wani daman mazala bai san shi ba ce har sai ka je da asuba sai ka je ka je kai sallah asuba da shi yadda za suka je da abokin ba wanda ya gane shi dan da wani ya gan shi da tuni an cika mar aiki eh so ya je ya shiga aka yi sallan asuba da shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka idar da sallah shine sai ya tashi sai mutum ya nuna masa ce ga annabi can je ka same shi sai ya tashi sai ya je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya zurkusa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da ya zurkusa sai ya zauna sai ya ce har ma ya hada wato ya sa hannunsa akan wato akan hannayensa akan hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah bai san shi ba shi bai san Ka'ab din ba sai ya ce ya Rasulullah wato Ka'ab dan Zuhair ya zo yana son ka yafe masa abin da ya zo ya tuba ya musulunta ya ce ya Rasulullah yanzu in ya zo gaban ka za ka kyale shi haka ya gane in ya ji a'a shi za a matsayin dan aika ne ba shi bane na ka gani in ya ji a'a kaga sai ya cika rigarsa da iska ka alba a gaskiya mata haka ya ce masa ta dan zahar ne ya zuwa to kamar shi aiko shi shi ya kan cewa ya zo ya shiga musulunci kuma ya zo tuba za ka kyale shi ka yaƙuri shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh zan kyale shi shine sai ya ce to ya rasulullah ni ne ka'ab a haye yace ni ne ni ne ka'ab dan zuhair ibnu ishaq yake cewa a lokacin asis dan umar dan katada yake cewa wani mutum da ya ji cewa shine sai ya taso da takwabinsa a gaban manzon Allah ya taso kanshi wani mutum daga cikin mutanen madina ya taso ya ce ya rasulallah kyalin da shi wato a cika masa aikin da da ka ba da oda na cire masa kai sai maza Allah ya ce a kyale shi ma da kai kuma ya ce ai yanzu ya zo tuba ne ya zo ne don ya tuba kan abin da ya yi wani abin ya bata wa ka'abrai da mutanen da mutanen madina na nuhu cewa gashi ya zo gaba annabi in wani ya taso zai cika mara aiki wato saboda abin da aka yi masa mutanen maka ba wanda ya zo cika mara aiki ina nuhu amma sai mutanen madina su ba su ambaci ana abba nashi ba sai alheri shi yasa da ya yi waƙi a cikin yake magana a cikin waƙa da ya yi wanda yake bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine malami ya kawo baiti guda daya inda yake cewa inna rasula la nurun yastada'u bihi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haske ne ake ake wato mutum ai kowa yake haska fuskar sa da shi wato manzon Allah haske ne kowa yazo zai haskaka da shi kuma shi zararren takobi ne daga cikin takuban Allah wanda aka wato mafi daukaka shi ne ce to kamar yadda muke gani a wannan hadisi wanda ya gabata duk da cewa ja ya yi gaba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a sai dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi uzurinsa ya karbi tubansa ya yafe masa ya yi masa rangwame har ma da yi wannan baitocin shine manzan Allah sai ya cire ainihin mahallin shahi kenan sai manzan Allah ya cire wato alkabbarsa ya sa masa wato ya bashi kyautan alkyabba wato wanda take mai daraja ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da yasa ya kawo sa manzo Allah yana kyautawa har mawaka amma kar ka dauka irin su shaka ne dan koiro na yawa Allah Allah na sallallahu alaihi wasallam ana buga ganga wala haka yake shi dai yaban idan ba faɗo wata magana mara kyau ba to yabon annabi sallallahu sallama abu ne mai kyau amma ganguna da jita duka haramun kowane bangare to ni dai na gama ganguna haramun ne shi dai yabo kuma in an faɗi abin da yake daidai yaban wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ce suka nemi mutumin da ya hada yana yana zagi yana yana karatu suka nemi mutumin da yake zagi yana karatu mutumin da yake zagi yana karatu misali duk da ci yabon annabi sallallahu alaihi sallama idan mutum bai faɗi na fi idan mutum bai faɗi wata kalma ba ne saboda akwai waɗanda saboda suna nuna suna son manzon Allah suna nuna ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka wuce gona da iri wuce gona da iri shine suka ɗauki manzon Allah suka kai shi matsayin Allah wannan duk wanda ya yi bar musulunci wannan mutum ya sani Allah shi kadai yake mai da abokin tarayya shi ma maza Allah ma bai saka ba shi ma bai ce ba kai duk shekarun ma da ya yi abin da ya yi faɗa da shi kenan cewa a ta Allah la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam darajarsa da girmansa kuma yana nan cewa shine mafificin halitta shine yafi kowa daraja shine duk yana nan amma wannan bai mai da shi Allah ba musulmi ya san wannan da haka yana nan dole a zama su waɗanda shi kanshi in za a yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamata a yi da ilimi yawa ba za ka ga mutum kawai ya dauki annabin kamar wani sarkin garin su ba ina nufin ko ta kalma ya taba ina nufin ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi kanshi ya barsa da ilimi ake da ladabi ake da girmamawa ake saboda ba kowace kalma ne za ka kwaba masa amma duk wannan da suka yabe shi to ga iyaka dangane da kide-kide a musulunci akwai kide-kide waɗanda suke na halal akwai kida na aure kidan aure wanda kaga ana yin shi da duddufa wanda manzo Allah ya umarni shi a ringa bugawa don mutane san cewa ayi akwai kidan yaki ko kidan noma mm akwai gasu nan na farauta ko da na wannan duka amma ka duba kukan suna da sharuɗa da dokoki wanda mutum zai kiyaye da kada ya zama a cikin su akwai sabon Allah kuma ko wajen magana wajen waƙoƙin da wajen faɗin abin da za a yi ko zagi ko da sauransu Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين